السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسفتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مدوكة سلكية قوم مجلسين أكو أولا مجلسي نجير وانا محاضروري da muke gabatarwa wanda muka musu take da hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin fitinu muna a lokacin musibu yau muna juma'a biyu ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 27 ga watan uku miladiya 2020 idan ba a manta ba har yanzu muna cikin maudu'i na farko a inda muke bayani akan musibu kuma da izinin Allah za mu tashi akan anwa'ul masa'ibi wal musabi nau'ukan musibu da suke iya afkama mutum da kuma nau'ukan waɗanda musibar take afkawa a kansu kafin wannan a karatunmu na baya mun yi batu ne akan sabubban musiba a inda muka ce sabubban kala biyu ne akwai asbab kauniya sabubban da Allah madaukakin sarki ya hukunta musibu su afku ba tare da wani dalili da dan adam ya jawo ba mun faɗi abubuwa guda uku a ƙarƙashin wannan sannan akwai asbab bashariya abubuwan da dan adam ne ya tsawarwata sakamakon wannan abubuwan da ya tsawarwata da hannunsa to sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar da musiba sai musibar nan ta zama ta shafe shi kila shi kadai ko kuma ta shafi dukkan al'umma ma gabaki da wal iyazu billah ko kuma ta shafi waɗanda Allah ya kaddara ta shafa to kamar yadda muka ce yau batun da zamu yi shine anwa'u anwa'ul masa'ib wal musabi nau'ukan musibu da kuma nau'ukan mutanen da musibar take afka musu Allah ya tsare mu musibu sun kasu gida-gida alkur'ani ya ambata mana wasu daga cikin nau'ukan musibu da za su iya afka ma ɗan adam Allah madaukakin sarki yana ce mana am hasibtu an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah madaukakin sarki ya ce am hasibutum wai yanzu kuna tsammani ne ku musulmai an tadkhulul jannata kawai shikenan sai Allah bude muku aljanna galala ku shige ta cikin sauki aljannar Allah madaukakin sarki hajar Allah ce ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi aljannatu hajar Allah tsada gare ta hajar Allah kuma ba wata aba bace ita ce aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna an kulla kasuwanci da Allah madaukakin sarki da mummunai Allah madaukakin sarki shine albai' a shine almushtari shine almushtari shine mai siya su kuma mummunai su ne alba'i'un su ne masu saidawa hajarsu su kuma da za su siya da za su bada Allah maɗaukacin sarki ya siya al'amfusu wal amwal wato rayukansu da kuma dukiyoyinsu shi kuma abinda Allah maɗaukacin sarki zai ba su a matsayin samani na abinda zai siya aljannarsa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة وشيني الله يكي شو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ينزو كنا أمانا كوي قشقاء الجنة walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhali labarin misalan waɗanda suka ka suke kafin ku bai zo muku ba sai kun ji misalin su sai kun ji me ya faru da su wannan yana daga cikin mahimmancin sanin tarihi wa qara'u adaba man qablakum rubbama 'allama hayyan man ghabar ku karanta tarihin waɗanda suka gabace ku so tari wanda bai nan ya mutu yana zama malamin mai rai wato mai rai yakan ɗauki darussa da yawa a cikin rayuwa wanda ya gabace shi wanda ya riga ya gama rayuwa ya mutu to shi ne Allah ce kuna tsammanin kai ku shiga aljanna alhali misali labarin misalan waɗanda suke kafin ku bai zo muku ba ai masatumul ba'sha ai abubuwa na damuwa sun afku a gare su a abin da ya shafi dukiyoyinsu wadzarra da abin da ya shafi cikunkunansu damuwa ta jiki wa zulzilu sannan an rawar wa zukatansu an sa musu tsoro shin za mu fita daga wannan yanayin da muke ciki hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah har manzo da waɗanda suka yi imani tare da shi sai su rika cewa mata nasrullah wai yaushe ne taimakon Allah zai zo na Allah ya taimake mu a ɗauke mana wannan tashin hankalin na musibu da muke ciki sai Allah ce ala inna nasrullahi qari lallai taimakon Allah gabi yake kusa yake ba nesa yake ba wannan aya ta faɗa mana nau'ukan musibu guda uku akwai al-masa'ib waɗanda suke kasancewa masa'ib ne ba'sa akwai masa'ib darra akwai masa'ib muzalzila masa'ib ba'sa malamai suka ce fil amwal a dukiyoyi abin da ya shafi musiba wal iyazu billah ta gobara musiba ta tace dukiyar mutum musiba ta ya rasa dai wani abu nasa wanda ya mallaka musiba ta gugujewar gida musiba ta fari yana cikin alba'ata fil amwal a dukiyoyi wadarra sai suka ce fil abdani wal anfus a rayuka da kuma jikunkuna rashin lafiya annoba ta ciwo da makamantansu sannan wa zulzilu azzalzala nan malamai suka ce fil qulub a zukata a haurawa zukata wani zubin waɗannan musibin guda uku sukan zo duk a lokaci ɗaya su afku ga mutum ko ga mutane kamar yanzu halin da muke ciki musiba ce da ta shafi abdurra to amma kuma haɗe take da me da zalzalatul qulubi musiba ce da ta shafi jukunkuna ake ciwo na annoba to wasu kuma waɗanda annobar bata sauka a gare su ba bata shafe su ba to su kuma an sa musu tsoro da tashin hankali kamar halin da muke ciki Allah ya fitar da tsoro me zai iya faruwa me zai zo ya dawo akwai wannan a nan mun su aya ta faɗa mana nau'ukan musibu guda uku akwai musibu na albasha akwai musibu na darra al-darra akwai musibu na zalzala a rawar zukata sannan a wannan ayar ana maganan nau'in waɗanda za a jarraba ɗin sunewa su ne masu imani domin nan an ce Allah yana magana da masu imani ne am hasibtum an tadkhulul jannata ayyuhal mu'minun masu imani yanzu kuna tsammanin kawai shikenan sai ku shiga aljanna kenan almusabun huna almu'minun waɗanda ake tsammanin wannan musibar ta afkamawa Allah yana magana da masu imani kenan ashe masu imani ba su kubuta daga musibar Allah maɗaukacin sarki ba ko dai masa'ib asbabuha kauniya ko kuma masa'ib asbabuha bashariya duka za su yi afkaman mummunai sannan Allah madaukakin sarki ya sake faɗi a wata aya yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah madaukaki ce wallahi wala nabluwannakum tabbas sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawf mu sa muku tsoro a cikin rai kaga wa zulzilu ce wal ju'i sannan ko mu jarrabe ku da yunwa wa naqsin min al-amwali sannan kuma mu sa muku tawaya ta dukiya ta hanyar fari ta hanyar a samu irin abinda shekarun baya duniya ta shiga na tattalin zazzabin tattalin arzikin ƙasa wanda ake ce mishi global economic meltdown aka rasa gane dalilinsa ƙasashe suka shiga irin wani irin yanayi aka sa masa suna da zazzabin tattalin arziki wai tattalin arziki ya zazzabi to wa naqsin min al-amwali kenan wal anfusi sannan da rayuka an ruwaito daga limamu shafi'i ya ce wal anfus ya ce bi tsa'uni wal auja Allah jarrabe ku da annoba da kuma nau'ukan wuta nau'ukan cututtuka kala-kala mabambanta da Allah zai wal anfusi kenan wasamarat sannan kuma gonakin ku ƴaƴan marmarin ku su ƙin kyau su lalace amma wa bashir sabiri ka yi bishara ga masu juriya su waye su alladina idza asabatun musibatun sune waɗanda idan musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce mu na Allah inna lillah mu mu mallaka Allah ne dan Allah ya jarrabe mu ba abun mamaki bane mun cancanci Allah ya jarrabe mu wa inna ilaihi raji'un kuma muna tsammanin mun bashi ne to za mu koma zuwa gare shi za mu koma gare shi da tuba kuma komawa ta har abada ma za mu kai zuwa gare za mu koma zuwa gare shi a nan ma gashi mun samu nau'ukan musibu akwai musiba ta tsoro wa daraba Allah masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مصيبة شيء tsoro. ya zama kuna da insecurity ya zama ba ku da tsaro tsoro ya mai makwafin tsaro da ake da shi yin waɗannan matsalolin na insurgency banditry da makamantansu ta da ƙaryar baya ta'addanci da makamantansu ƙona gidajen mutane sace musu dukiyoyinsu kore musu shanunsu ƙona musu gonaki ƙona musu rumbuna duk wannan yana cikin alkhawf shi ma gashi so daga musibu suna da sannan nau'in mutanen da ake bayanin cewa za a jarrabe su ana magana ne da masu imani har yanzu masu imani ake magana da su za a jarrabe su shi yasa ma Allah ya bishara ya ce wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa mana daga cikin nau'in musiba akwai musibar yaƙi kuma aje yaƙin yaƙin ya ci ku ai yaƙi ya zama ba ku samu victory ba ya zama ba ku kuka ci nasara ba hazima ce hazima fil qital ya zama yaƙi ya karye muku abokanan gaban ku su ci nasara akan ku nau'i ne na musiba Allah ta'ala ce awalamma asabatkum musibatun قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة وي ba ku gani ne a lokacin da wata musiba ta same ku nan musiba ita ce hazima hazima qitaliya aka je yaƙi farko ku kuka fara cin nasara ku musulmai a Uhud a shekara ta uku bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suka ci nasara a tashin farko suka kore kafirai amma daga baya kuma sai yaki ya karye musu sakamakon me saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi manzo Allah sama ya zabi 50 ikhtara 50 ramiyan arumatul 50 mayaka maharba wanda suka iya harbi guda 50 ya dora su akan dutse ya shugabantan musu da Abdullah ibn Jahash Abdullahi ibn Jubair yace Abdullahi ibn Jubair yace ko da kun ga tsuntsaye da suke cin nama suna tsaga kawunan mu wato an karkashe mu mu da muke kasan dutse to kan ku sakko har sai idan ni ne na ba ku izini sannan sai ku sauko haba kafirai suka yi wata musulmai suka kora kafirai ashe kafirai sun yi irin shirin nan ne da rago yake yi ja da baya ba tsoro ba ne a a ƙarin shiri ne sai musulmai suka zata ai za su ci nasara yaƙi ya zo ƙarshe shikenan kawai suka fara aka ce a sako a fara kwasan ganima shugaban su abdullahi ibn jubair ya ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan musafa fa ta'awwalu sai suka yi tawili suka yi tawili shi ke ce ai baka fahimci abin da manzon sama yake nufi ba abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake nufi yana nufin ba a gama yaki ba to an gama yaki ne kuma ya rage ga kafirai sun gudu mun kora sun koma gida saboda haka suka sako suna sakowa ashe kafirai sun yi wani irin shiri ne da basu sani ba ainihin suka afka musu da yanka da kisa da harbi da tsara sai da aka kwashi gawawakin sahabban manzo Allah sama guda 70 to shine a cikin abin da ya faru bayan duk abin da ya faru shine Allah yake tuna ma musulmai na wannan lokacin su dau darasi kuma darasin zai fi girma a gare mu mu yan baya ubbama allama hayyan man ghaba saboda haka sai ya ce awalan ma asabatkum musibatun ku tuna lokacin da ashe ba lokacin da wata musiba ta same ku ta karewar yaki kad asabtum mislaiha fa kuma kun taba afkar da irin wannan ga kafirai su bima mislaiha kun samu ɗaya a bajar kun kashe musu mutum saba'in sannan a yanzu nan ma a fara yakin nan a Uhud kun sake kashe musu mutane kuntum anna hada sai kuka ce daga ina wannan yake daga ina wannan musibar take sai Allah ce qul huwa min indi anfusikum wannan matsalar ta faru ne daga kawunan ku sai mu mai da wannan sababin yana cin asbab bashariya mukhalafatul kitabi was sunna domin manzo Allah sama aka saba mawa manzo sama yace la tanzilu fa nazal ya ce kan ku sako suka sako anan ma nau'in musiba da ake magana akai ita ce hazima qitaliya aje yaki makin makin a ci nasara sai yaki ya kare ya zama an ci nasara akan mutane nau'i ne na musiba babba nau'i ne na musiba babba kila waɗanda za su fahimci wannan karatun sosai da gaske babu kamar sojoji sojojin da kuma suka suke yaƙi kuma suka taɓa samun irin wannan jarabawar da muke faɗinta su kaɗai ne za su iya ba da wannan labarin su ba mu tafsiri waƙi'i wato tafsiri a aikace na wannan aya shi ma yana ciki ayoyi da yawa dai sun zo sun yi bayani akan haka sannan Allah madaukaki ke sake cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum min alladhina ashraku adan kathira la tublawunna fi amwalikum wallahi sai an jarrabe ku akan dukiyoyinku wa anfusikum da kuma dukiyoyinku wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum sannan kuma za ku sai kun ji daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku kafarai yahudu da nasara wa min alladhina ashraku da kuma mushrikai ajan kafira sai kun ji cutarwa kala kala su zage ku su ci mutuncin ku su aibanta ku abinda ba ku yi ba su ce kun yi su ayyara ku da da iyayen ku su muku kage su muku kazafi su muku kaharu duk sai kun ji wannan wannan nau'i ne ma na musiba sannan waɗanda ake magana da su ana magana da masu imani to haka su ma kafirai suna ciki dama an faɗa mana mummuni wa'azi ne musiba a wajensa ya ɗau izina ya gane abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa masa shi kuma kafiri azaba ce Allah maɗaukakin sarki yake mishi wala nabiq wala nuziqannahum min al'azabi al'adna duna al'azabi al'akbar la'allahum yarji'un al'azabu al'adna azaba wacce take ta kusa sannan kuma da azaba al'akbar al'azabul akbar azaba wacce take mafi girma ita ce ta lahira al'azabul adna ta a kwankwaɗa ma mutane azaba musiba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi hadisin na Aisha radiyallahu anha kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito da Imam Ahmad a cikin musnadinsa kuma hadisin ana tanana tashi a wannan halin da muke ciki domin shine hadisin da ya fi fitowa fili ko yana cin hadisan da suka fitowa fili suka yi bayanin halin da muke ciki na Aisha radiyallahu anha suna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye shi an ta'u game da annoba sai manzon ya ce kana azaban ya ba'athu Allahu ala man yasha azaba ce da Allah madaukakin sarki yake aiko ta ga waɗanda ya ga dama faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin sai Allah madaukakin sarki ya sanya azaba ko musiba ko annoba ta musiba ta annoba ta zama rahama ga masu imani saboda haka sai ya ce fa laysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fa yamkusu fi baladihi saboda haka babu wani bawa da annoba za ta afku a inda yake ce zamansa a wannan wajen bai bar wajen ba sabiran yana mai juriya akwai riwaya ta zo da muhtasiban yana mai neman lada ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allah lahu yana sana a zuciyarsa cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta a kaddararsa cewa zai faru da shi illa kana lahu mithlu ajri shahid illa kana lahu mithlu ajri shahid face sai ya kasance na da kwatankwacin ladan wanda ya shahada a fagen fama na yaki hadisin yana akwai darasa da yawa darasin farko yana karantar da mu ashe annoba azaba ce gawa ga waɗanda suka kasance ba su da imani sannan annoba rahama ce ga masu imani domin Allah maɗaukakin sarki a cikin abin da yake so wa yattakhidha minkum shuhada Allah yana son ya samu shahidai waɗanda za su je wajensa ba tare da ya musu hisabi ba sai ce su wuce aljanna sannan darasi na uku ashe annoba tuntuni akwai ta a cikin al'umma a tarihin ta an taɓa yi akwai annoba musiba ce tun can da tana ɗaya daga cikin almasa'ibul qadima tana ɗaya daga cikin tsofaffin musibu da suke bibiyar rayuwar ɗan adam sannan hadisin yana karantar da mu ashe idan annoba ta zo ba a san mutum ya fita ya tsaya inda yake domin gudun kai ya je ya fesa ta a inda ba ta domin bai san yana ta ɗauke da ita ba sannan hadisin yana karantar da mu ashe mutum zai iya zama yana da annoba amma bai san yana da annoba ba zai zama yana da ita amma bai san yana ta ɗauke da ita ba to gudun kai ya je ya fesa ta sai addinin musulunci sai ce ya zauna inda yake sannan hadisin yana karantar da mu cewa ana buƙatar juriya a lokacin musiba ta annoba sadiran sannan wanda aka jarrabe shi da annoban nan ko aka jarrabu waɗanda yake a garin da yake to ana buƙatar ya kasance ya yi juriyar sannan kuma ya nemi lada a wajen Allah lada in ciwon ya riga ya afku a gare shi nemi ladan Allah madaukakin sarki in ya sa wannan sanadin tafiyar sane to Allah madaukakin sarki ya sa ya zama cikin shuhada'u da annoban nan ta zo da su in kuma Allah bai sa haka ba to ya samu lada saboda tsoro da tashin hankalin da zai shiga na abin da yake gani na annoba sannan bayan haka hadisin yana karantar da mu cewa kamar yadda al'imam ibn hajar yake faɗa yake cewa wannan ladan shahidin ɗayan abu uku ne ko dai ya kasance ciwon ya samu mutum sai ya warke in ya cika waɗancan sharɗan guda biyu na asabru da alihtita to yana da ladan ya jure kuma ya nemi lada to in ciwon ya same shi kuma sai ya zama bai mutu ba to yana nan da ladan shahidi duk lokacin da zai mutu ma damar yana da imani bai warware imaninsa ba to Allah madaukakin sarki zai karbe shi ne a matsayin shahidi na biyu ciwon bai same shi ba ya zauna a inda yake yana neman lada a wajen Allah kuma ya jure to shi ma ya shiga cikin wannan duk lokacin da Allah madaukakin sarki zai karɓi ransa to zai karbe shi ne a matsayin shahidi na uku shine wanda cutar ta annobar ta afka masa kuma ta zama sanadiyar mutuwarsa shi ma idan ya cika waɗancan sharɗan guda biyu sabiran muhtasiban yana mai juriya kuma ya nemi lada a wajen Allah to Allah madaukakin sarki zai karbe shi a matsayin shahidi to da ka ashe duk inda ta faɗi ga mummuni in annoba ta zo sha ne ciwon bai afka masa ba shahidi ne shi duk lokacin da Allah zai karɓi ransa ciwon ya afka masa ya warke ya sha to duk lokacin da kuma Allah ya kaddara masa mutuwarsa zai mutu ne a matsayin shahidi ciwon ya afka masa ya zama sanadiyar mutuwarsa Allah zai ya karɓe shi ne a matsayin shahidi ma damar yana da waɗancan sharɗan guda biyu na asabru da al-ihtisab asabru ya jure bai yi raki ba al-ihtisab neman lada a wajen Allah madaukakin sarki to daga ƴan uwa ashe daga cikin nau'in musibu manya manya akwai ne akwai annoba annoba tana daga cikin manya-manyan musibu da Allah madaukakin sarki yake jarraba dan adam da ita a duniya lokaci bayan lokaci kuma tana ɗaya daga cikin abubuwa masu ɗaura kai ga rayuwar dan adam akwai abin da dan adam zai gama laliban shi kwata-kwata ba zai gano ba kamar yadda al-Imam al-Aini yake faɗi a cikin a cikin a cikin Umdatul Qari na faɗi yana cewa annoba ta kan zo likitoci su gana su gaza gane kanta shi yasa wasu sabubba da ake ambatawa cewa kazanta ke kawo ta kamar annoba kwalara ko shakar iska al-imamu badruddin al-aini yace a bar mu Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki shi ya ban makanin sanin kansa kansa sanin asalin hakikar me annoba jarabawa ce musiba ce da Allah madaukakin sarki ke aiko ta a duniya domin ya nuna izzarsa ya nuna buwayarsa ya nuna shine alqaharu ya nuna cewa shine aljabbaru sai dai a tsaya ana kallon abin da Allah madaukakin sarki kawai yake yi shi yasa a wannan annobar da take faruwa akwai darussa masu dimbin yawa wanda in an samu lokaci insha Allah ko da a ƙarshe ƙarshen waɗannan muhazarorin ne ya kamata mu fitar da waɗannan darussan manya-manya da ya kamata a ce ɗan adam musulmi ya ɗauke su su zama masa izina ya gane su kuma idan wani abu zai sake zuwa to su zama masa wasu yastik su zama masa wasu abin nan ma'auni ispas da zai rika auna rayuwarsa da su Allah madaukakin sarki ya sa mu tsallake a hadisi na gaba da shi ma yake faɗin nau'ukan annoba da kuma kai nau'ukan musibu da kuma nau'ukan mutanen da za a iya jarraba su hadisin na na ummu salama radiyallahu anha wanda al-imam ahmad ya rawaito shi da al-imam ibn abi dunya a cikin littafin sa al-uqubat annabi sama yace idza zahara as-su'u fil ard idan mummunan aiki ya afku a ban kasa ya bayyana ana saba ma Allah ana sata ana fashi ana sace dan adam ana liwafi ana zina ana shan giya ana kide kide ana raye raye na abin takeici na ga wani report da ɗaya daga cikin wakilan kungiyar lafiya yake bayani yana wakilta kungiyar lafiya ta duniya wato WHO World Health Organization yana bayani ne cikin hanyoyin da wannan yanayin da ake ciki wai a riƙe hawa mai musulmi zai yi hawa sannan a rage shan giya a'a mu musulmai dama haramun ne shan giya wannan ma yana daga cikin darissa da ya kamata mu ɗauka sadaka idza zahara su fil ardi anzala Allahu ba'sahu bi ahli al idan zunubi ya afko a ban kasa ana saba ma Allah to sai Allah ya saukar da azabarsa a ban kasa wannan hadisi yana karantar da mu ashe musibu suna da sababi a nan ya tabbatar mana da ɗaya daga cin asbab bashariya wato sabubban da ɗan adam ke jawo su da kansa sai musibu ta su abu na na ummu salama sai ta ce wa in kana fihim salihu ya ma'aikin Allah ko da a cikin su akwai mutanen kirki qala na'am wani sama ya ce musiba za ta iya afkuwa a cikin mutane ko da a cikin su akwai mutanen kirki na gari وإن كان فيهم صالح يصيبهم ما أصاب الناس دع أبن دي سامو متاني زي إسامة متاني كركي شيسا النباوان الله الله منو كرسكي يا جربيس يا جرب متاني كركي ثم يرجعون إلى رحمة الله إذا مصيبة تأبقى تجمي waɗanda Allah ya karɓi rayukansu idan mutanen kirki ne idan aka je ranar lahira sai ayi wamtazu yawma ayyuhal mujrimun sai a tantance mutanen kirki sai wannan musibar da ta zama sanadiyar mutuwarsu sai ta zama musu rahama su kuma waɗanda suka zama mutanen banza sai ta zama musu azaba ga azaba a duniya kuma ga azaba a lahira wal iyazu billah saboda haka a takaice kenan musibu kala kala ne ana iya jarraban mutane abin da ya shafi kawunansu ana iya jarraba su a dukiyoyinsu ana iya jarraba su a cikin iyalansu ana iya jarraba su a cikin duk abin da Allah maɗaukacin sarki ya mallaka musu ko ya ba su sannan kuma musiban nan za ta iya shafan mutanen kirki za ta iya shafan mutanen banza kan musiba ta sauka mutumin kirki ya ce ai ni ban da a shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan ku ji tsoron wata musibar da in ta afku wallahi tallahi ba waɗanda suka jawo ta su kaɗai take shafa ba shi yasa suke da ka'ida suke cewa alfitnatu ta'um wa ni'matu tahus musiba da fitina idan suka zo to su gamewa suke eh la tufarriqu bayna as-salih wa salih wala bayna al-mu'min wal kafir wala bayna al-muslim wal fasiq a'a da ta zo hiya ta um in musibu suka zo ganewa suke yi wa ni'matu ta hus amma ni'imomi idan sun zo to su keɓa waɗanda suka cancanta a musu ake ni'ima na keɓewa amma musiba ita gamewa take yi gama gari ce ita saboda Allah ya tsare mu shi yasa daga cikin addu'o'i Allahumma la tu'akhidna bima fa'alahu sufaha'u minna ko bima yaf'aluhu sufaha'u minna ya Allah madaukakin sarki kakka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa nan mu'akhadha mu'akhadhar alal aqall kana iya cewa ta lahira ta lahira ranar lahira ya Allah abin da wawayen cikin mu suke aikata ya Allah kakka kama mu da shi ko da ka jarrabe mu ta sanadiyar su a duniya sakamakon abin da suke aikatawa to ya Allah madaukakin sarki kada ka kama mu ranar gobe alkiyama ka sa wannan jarabawar da ka mana a duniya shikenan ta isa in mun je lahira kuma sai ta zama sanadiyar kankarewar zunubi gaba ta ƙarshe a cikin wannan bangare wato akan musibu adabul muslimi fil masa'ib ya ya kamata musulmi ya zama a lokacin da musibu suka sauka ladubba kyawawa da musulmi ya kamata ya ruku da su a daidai lokacin da musiba ta afka masa wannan musiba ta annoba ce da ta game kowa ko ta game mafi yawancin mutane musiba ce ta shafe shi shi kadai musiban nan ta shafi rashin lafiyarsa ne ko ta shafi wani daga cikin 'ya'yansa ko ta shafi wani daga cikin iyalansa matansa ko ko ciwo ne Allah ya jarrabu wani daga cikin ƴaƴansa ko matansa da shi ko ya rasa wani daga cikin iyalansa matarsa ko kuma ƴaƴansa ko iyayensa ko ya rasa wani dan uwan shi ko ya rasa wani wanda yake ji da shi a rayuwa ko ko a dukiyarsa ce ya rasa tun da mun yadda cewa musiban nan kaddara ce to ashe wajibi ne ya zama mun yi huku da wasu kyawawan ladubba da shari'ar musuluncin mu ta shimfiɗa mana wanda idan mutum musiban nan ta sauka a gare shi ya huku da ladubban nan shi kenan sai ta zama mai ta hufu sai musiba ta masa sauki domin musiba na iya zama ma mutum musiba biyu idan ya kasance ya ki huku da ladabin da shari'a ta ce sai ya zama ta biyu الثانية أكبر من الأولى مصيبة تبين سي تفهم مثلا تفرق مصيبة دا أكا جغبو متن دا إيت تشافي رنسا تشافي كنسا كو تشافي دوس يسا في يقو دا لدبن دا شرعة تسيني يجي يأيكة وس أبو بوا wannan tabiyin da ya aikata waɗannan abubuwa ta fi ta farkon misali musiba ta afka ma mutum sai a masa sata sai ya tafi gidan boka to asaniyatu akbaru min al-ula tabiyin tafi girma fiye da ta farko domin al-musibatu al-ula fi an-nafs aw fi al-mal wal musibatu ath-thaniya fi al-iman ita ta farkon ta shafi kansa ne ko ta shafi dukiyarsa ana iya samun makwafi amma in ta taba imani to shi kenan an gama lalacewa an gama lalacewa annabi ayyubu alaihi salam da Allah ya jarrabe shi da musiba ya jure karshe mai Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna a wata aya rahmatan min indina sai Allah ya ce wa dhikra lil abidi wa dhikra lil abidi mun yi haka ne domin ya zama abin tunawa da duk masu bautar Allah so daga idan musiba ta afka ma mutum yi ruku da ladabi to Allah madawar ladabin shari'a to musibar sai ta zama masa mai sauki kuma in ta kwaranye akwai halaf Allah madaukakin sarki zai ba shi makwafi ko makwafin nan a duniya ko makwafi a lahira ladabi na farko yan uwa al-imanu bil qadar imani da kaddara wadda muka yi shimfiɗa a kanta cewa al-masa'ibu qadrun wal imanu bil qadri min arkanil iman ولا يكون المسلم ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بالقدر ومن مات على غير ذلك دخل النار إن جمع زالة سلمة دو وان دي يموت بي إيماني دا قدر با تو كتبت دا كوي وتزيت با شك أكا وانا دو بي دا إيماني الله مدوك سكياتي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير mun fassara wannan ayar da maganganu alal aqalli na manya-manyan malamai guda biyu al'allama tubnu jaririn al-tabari rahmatullahi alaihi da kuma al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi dukkanin sun ba mu fa'idoji masu girma a game da tafsirin wannan aya ta ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna zalika 'ala Allah yasir dukkan wata musiba da za ta afka ma mutum ko a kansa ko a ƙasa ya rasa wani abu na shukarsa da ya yi ko a samu fari to Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta wannan sai ya afku a gare shi sha'a amma ba ko ya so ko ya ki so daga mutum idan musiba ta afku a gare shi abin da ake bukata ya kaddara ce daga Allah yanzu wannan abin da ke faruwa a duniya na wannan annoba da take faruwa coronavirus covid-19 kaddara ce daga Allah madaukakin sarki abin da ake neman mu ke nan me yadda da shi na farko idan ka yadda da wannan to ba za ka shiga imuwa ba yadda da cewa daga Allah take Allah ne ya kaddara wannan yadda da cewa daga Allah take ba karamin abu yake haifan mu da mutum ba yana haifan mu da mutum natsuwa yana haifan masa ba zai rika sarci faɗi ba ya rika faɗin abin da ma laysa lahu bihi ilmun abin da bai da ilimi akai ba zai rika shishigi ba yana yana yana yana yana zakewa abinda bai kamata ya magana akai bai rika magana kansa sannan ko ba zai sa mutum ya dumauce ba zai sa mutum ya dumauce ba ya san annama qaddara Allah alaihi la budda an yusibahu la muhalata amma kuma a daidai wannan lokacin aqida ahlus sunna wal jamaa la budda min al akhdh bil asbab dole ruku da sabubba na wiqaya na tsare kansa da kuma tsare kai wannan cutar ta yadu a tsakanin al'umma duk wannan yana cin lawazimul imani bil qadari yan uwa domin baka imani da kaddara sannan kuma ka ki ruku da sababi to ka zama cikin mutanen da ake ce musu murji'a ko jabariya su abinda suke cewa shine kawai ka yadda da kaddara in kai imani da kaddara shikenan ka yadda da sababi kawai duk abin da kaga dan adam ya rayuwa dan adam na faruwa to Allah ne ya kaddara so da ka rayuwar dan adam kamar yadda ka san gashin kaza ne a saman iska me ya iya yi so da ka sai inda iska ta kada shi wannan ya shafi imanin su ya shafi har abin da ya shafi ibadar su da Allah madaukakin sarki bayan abin da ya shafi kuma rayuwarsu duk da a wasu su kuma suna bambantawa a bangaren ibada da aqida sai su zama jabariyai amma bangaren mu'amalar su kuma sai su zama ba jabariyai ba domin ba mu ganta suna zuwa su je su kwanta a titi ba mota ta taho kila maleji 120 ko 140 kuma sabuwar mota ba su kwanciya a sama da titi kaga da sun yi imani da irja'in su ko jabariyancin su da gaske kamata ya magana suna kwanciya a titi shikenan sai mota ta zo in Allah ya kaddara za ta kashe su za ta kashe su in kuma Allah bai kaddara ba za ta kashe su ba shikenan ba za ta kashe su wannan aƙida ce mummuna saboda ka mu yi ƙoƙari kan mu afka a cikinta mu yadda akwai ƙaddara sannan kuma akwai sababi shi ma sababin ƙaddara Allah ne Allah shi ya halicci abu kuma ya faɗi ya halicci sababinsa Allah shi ya halicci abu kuma ya faɗi abin da za a bi domin a kauce ma wannan abu shi ya halicci jahilci kuma sai ya halicci ilimi kuma ya umarni da neman ilimi shi ya halicci yunwa sai ya halicci abinci kuma ya umarni da a nemi abinci a ci shi ya halicci kishi sai kuma ya halicci ruwa kuma ya umarni da cewa a sha ruwa shi ya halicci ciwo kuma sannan ya kaddari magani sannan bayan ya kaddari magani ya halicci magani sai kuma ya umarni da cewa a nemi magani a shar'ance so daga wannan abin a hankalce kowa zai iya ganewa to abu na farko kenan saboda haka wannan mun yi bayani a kansa da a baya babu bukatar sai mun tsawaita abu na biyu shine at-taubatu wa raddul mazalim wa tababu ila Allah ta'ala abu na biyu shine tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki da mai da abin da ya zama na zalunci ne abin da mutum ya kwata na haƙƙi ya san ba nashi ba ya maida idan musiba ta afku abin da ake kenan sannan watabarru ila Allah da kuma komawa da kankantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki tuban gaske tuba ba irin na muzuru ba tuba ba irin na dila ba tuban gaske a taubatun nasuh wanda Allah ya umarni da shi ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba tuba tsaftatacce tuba na gaske tuban da yake babu gurɓata a cikinsa ba irin tuban dila ba dila ne ya ga wani tiƙeƙen zakara a wata gona shi kenan kawai sai ya ji kalafici kalafici ya kama shi da kwaɗayi niyan shi ya tsinke akan sai ya cinye ɗan zakaran nan tiƙeƙe lafiyayye shi kenan kawai sai ya tafi ya je naɗi ya ɗauko alkyabban malamai ya shigan mutanen kirki irin ta limamai ya naɗa rawani ya kama carbi ya sa shi kenan ya fito yana jan carbi tasbihinsa da yake yana jan carbi wai la'an Allahul makirina la'an Allahul makirina wai Allah ya tsine ma masu makirci Allah ya tsine ma makirci huwa awwaluhu shine farkon makirai to shine ya tafi ya shiga cikin gona da ya tafi cikin gona shi kenan ya je ya ce ma ya ce wai aje a faɗi ga zakara can a saman ga zakara can a saman bishiya sai ya ce aje a faɗa ma zakara cewa wai zakara ne ladan ya kira musu sallah shi kuma shine liman shine shauki rahmatullahi alaihi ya waƙi ya ce baraza sa'labu yawman fi thiyabil wa'izina wa mashafil ardi yahdi wa yasubbu al-makirina يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين وادعوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناسكين فأجاب الديك مهلا يا إمام الغافلين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينه يشوي كجي قيم ننسى قواوه ka je ka faɗa ma dilan da ya aiko ka ya ce shi liman ne yau ya rike carbi yana tasbihi tasbihin nasa la'ana Allahu al-makirina la'ana Allahu al-makirina ka faɗa masa ya ce balligi sa'alaba anni ka faɗa ma dila ina sana da shi an jududi salihin abinda kakanni na mutanen kirki na farko suka faɗa min mukhti'un man zanna yawman anna lis-sa'alabi dina duk wanda ya zaci cewa dila zai yi addini ya tuba to ya yi kuskure to ba in wannan tuban ba tuban gaske tuban da ya cika sharuɗi guda biyar kamar yadda malamai suke faɗi kuma aka sha nanatawa na farko shine al-iqla'u bil abda jukunkunan da suke saban su bai duk abin da mutum ya zama yana yin sabo da shi a gabarsa to ya tuba ya bari sannan na biyu niyyatu tarki al'audi bil janan zuciyarsa ta dau niyya ta dau harama cewa ba za a sake koma ma wani zinubi ba na farko farko zunubin da aka tuba daga gare shi sannan na uku shine shine mufaraqatu sayyi'il khilla ya zama mutum ya rabu da miyagun abokane da yake haduwa da su ya saba ma Allah tare da su sannan na hudu al-istighfaru bil lisan harshe kuma ya ta faɗi yana tuba yana istighfari istighfari astaghfirullah rabbi ighfirli wa tub alayya rabbi ighfirli wa tub alayya a wannan yanayin da muke cikin uwa sai mun yawaita istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara istighfari fa'idodin su ba su da ba su da iyaka akwai cikin malaman mu da suka yi rubutu akan istighfari littafi qayyimi الشيخ الأستاذ الشيخ الدكتور بن محمد بن إسماعيل أحمد مقدم إيه دقى تسمى لمن إسكندرية أمسا إذا للتافة سألت ترفع للتافي قيم جدا جدا من قوان للتافي أياكر dubadu bai na da na ga a rubuta shi wanda ya tattara fa'idodinsa a wannan babin na istighfari to istighfari sannan sai na ƙarshe shine hajru amkinatil isya wurin da ake saba ma Allah mutum ya daina zuwa tun da gashi nan wani abun ban mamaki kafarai suna ta kwaikwayar musulmai yau ana tarfa gidajen abin nan caca ana tarfa gidajen giya ana rufe makahi wajajen da ake haduwa a sha shisha da an rufe su wuraren da ake rawa wajen komai ya tsaya na saban Allah an yi shi tuba da raddul mazalim in haƙƙin wani ne a mayar masa da haƙƙinsa sannan a tabarru ila Allah a ƙarƙashin tuba kuma sai an ƙanƙantar da kai ga Allah wannan kuma yana ɗaya daga cikin dama fa'idar da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya aiko da yake aiko da musibu la'allahum yatabarra'u Allah yana yi ne saboda mutane su zama sun yi tawalu sun koma zuwa gare shi su risina zuwa ga izzarsa da buwayarsa idan bayi suka yi haka sai kuma Allah madaukakin sarki ce ya ɗage musu bala'in da suke ciki a wannan gabar babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi yana da bayani mai tsawo da ya akan wannan babu na idan musiba ta afku a koma ga Allah madaukakin sarki a tuba a kankantar da kai ya yi wannan bayani nasa a cikin littafinsa mai albarka ɗariƙul hijiratai wa babu sa'adatai za mu yi haƙuri mu karanta wannan bayani na malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi saboda matukar muhimmancinsa da kuma dacewarsa da halin da muke ciki a yau shi yasa ma ya ɗauke shi a matsayin ƙa'ida da ya tashi sai ya bashi unwani sai ce qa'idatun ga wata ƙa'ida إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلايا والمحن إذن ألا يجرب باوا سدوان أبدك شن أقم بلاء إيد مصيبو فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه idan wannan jarabawar da musibin suka mai da shi zuwa ga ubangijinsa ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wa jama'ahu alaihi wa tarahu wa tarahu bi babihi sannan wannan musibar da aka jarrabe shi da ita sai ta tattara shi ta je ta mai da shi wajen Allah maɗaukakin sarki ya tafi ƙofar Allah maɗaukakin sarki ya tsaya ya risina a gaban Allah maɗaukakin sarki fa huwa alamatu sa'adati to wannan ita ce alamar cewa shi ne rabo ne wa iradatil khairi lahu sannan wannan alama ce ta cewa Allah yana nufin shi da alheri musiba ta afku sai mutum ya tattara ya koma ga Allah madaukakin sarki ya zauna yi kansa karatun tanatsu duk abin da ya sani yana yi na saban Allah kalla au jalla ko babba ne ko dan karami ne ya tsaya ya kansa fada ya dau izina ya dena ya koma ga Allah madaukakin sarki wannan alama ce ta abu biyu alamatu sa'adatihi wa alamatu iradatil khairi lahu wannan na nuna cewa shi ne rabo ne yana cin su'ada'u yana cin waɗanda za su samu sa'ada wanda za su samu rabo a lahira ba za su shiga wuta ba sannan wannan yana nuna Allah na nufin shi da alheri shi yasa sai ya haska mishi fitila a cikin duhu yake shi kuma sai buɗe idansa fitilan nan sai ta masa amfani sai ga hanyar da ya kamata ya bi a ashe hanyar da ya kamata ya bi ita ce hanyar Allah maɗaukacin sarki sai ya dawo kan hanyar nan ta Allah da ya kauce mata to wannan alama ce ta Allah yana nufin shi da alkhairi kuma wannan na nuna cewa yana cin masu rabon lahira wanda ba za ta tabe ba shi ne sai malamin qayyim sai ce wa shiddatu batara tsanani Allah ya jarrabu mutum da tsanani batara yankakken abu ne baya dogewa la dawama laha tsanani baya dawama الشدة بتراء أنني ينككين ينككين بايا دوجيوا بايا دوجيوا wannan halin da musulmai suka ci ko duniya ta shiga ciki to ba za a tafi dodar ba ba za a tafi dodar ba Allah madaukakin sarki ya jarraba al'umma da wasu musibun da ko dai ba su gaza wannan ba ba su gaza wannan ba ko kuma daidai suke da ita ko ma sun fita kuma Allah madaukakin sarki yasa aka fita al'ummar musulmai sun shiga jarabawa kala kala a cikin manya manyan musibin da al'ummar musulmai suka shiga akwai yakin da suka yi da abin nan kisan da tatar suka musu tatar a shekara ta 656 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shekarar da ta fi tsanani a cikin shekarun da tatar suka fara yakar musulmai tatar wasu mutane da suka zo dai daga wannan garin daga wannan kasar ta china daga nan suka taho ana ce musu maghol kakansu shine ake ce masa jinkis khan jikansa shine holako shi ya zo ya jagoranci ya jagoranci yan uwan shi da sojojinsa suka yi ma daular musulunci ta abbasiya a wannan lokacin wacce take da babban birnin babban birninta inda mulkinta yake bagdad bagdad ta iraki suka yi mata jiran mikiya bayan sun yi amfani da wani munafiki daga cikin wazirai da ake da su ko kuma wazirin khalifa na wannan lokacin ya hada ba suka hada baki da shi ya rika ba su sirri na gwamnati da kuma sirrin kasa har ya zama sun iya shigowa cikin wannan ƙasa shi ne ake ce masa ibn al-alqami wannan waziri malamanmu na tarihi suna ba da labarin ababen da suka faru a wannan lokacin na tashin hankali irin su al-imam ibn al-asir a cikin al-kamil irin su al-imam zahabi a cikin tarihul islam nasa irin su al-imam ibn kafirin a cikin al-bidaya wa nihaya irin su al'imam ibn imad al-hanbali ga sunan malaman tarihi duka irin su al'imam tagribardi da makamantansu duk sun ba da bayani irin su al'imam al-makarizi duk sun ba da labarin wannan a cikin littafansu na tarihi sai da aka koma gari ba inda gawar ba inda za ka sa ka kafa kafa ce gawa za ka taka duk inda ka ba a cikin garin bagdad madinatul salam gawa ce kai sai da suka rika cewa salatul mazayib dima'an sai da indararo na ruwa da ake yi a sama sai da rika zubar da jini yadda kasan ana ruwan sama ruwan sama na kwarara daga indararo to haka jinin dan adam ya rika kwarara ko musulmai suka fita daga wannan yanayi bayan an yi wannan kuma musulmai suka tsinci kansu a musiba ta annoba sakamakon gawawwakin da suka kasance a garin Baghdad wannan gawawwakin da suka riɓe suka yi wari sai yanayi ya lalace sai kuma Allah madaukakin zaki ya jarrabi duniya kuma da wata annoba akai ta mutuwa akai ta mutuwa har shine malaman tarihi suke cewa aka kukkulla masallatai aka daina kiran sallah aka daina halartar sallah malamai sun yi waɗannan batutuwa to kuma aka fita daga wannan yanayi لك الشدة بتراء لا دوام لها أيها الإخوة و أنني بايا بابا بابا بايا بايا بايا بايا دوجيوا بايا تبتا ينككيني شي duk tsananin da aka shiga ne akwai akwai karshen su zai yanki wa in talat malam al-qayyim rahmatullahi alayhi ce ko da tsananin nan ya tsawaita ko kaga tsanani ya tsawaita to da izinin Allah Allah zai yanke wannan tsananin ashiddatu batra qa'ida ce tana ɗaya daga cikin qawaid na qawaid kauniyya kuma wannan ya tabbata ne bil istiqra an bibiya an bibiya ya tabbata istiqra yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da ilimi ai amfani da hypothesis a kai ga shi hatta masu kimiyya da wannan ka'ida suke amfani da ita ka'ida istiqra'iyya fa tuqli'u minhu hina tuqli'u a lokacin da wannan tsananin da musibar da aka jarrabu bawa da su sai su zama sun yanke masa sun tafi wa qad aghaza minha wa qad aghaza minha ajallu 'iwadin wa afdalu alhali kuma musaye na wannan jarabawar da ya shiga ya fita to sai musaye mafi albarka mafi alkhairi sai ya zo ma dan adam mafi girma gashi can annabi ayyub alaihi salam ya ce wa atainahu ahlahu sai ce wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina rahmatan minna muka bashi iyalansa da wasu kuma kwatankwacin su rahmatan min indina mun yi haka ne domin rahama daga gare mu tausayi daga gare mu wa zikra lil abidi kuma ya zama abin tunawa ya zama abin da duk masu bauta Allah bayan Allah za su kalla su ce to ashe idan mun shiga tsanani to ashe lallai tsananin nan zai tafi wa anna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai tsanani yana tare da sauki الإمام سيدنا عبد الله بن عباس يقول الحمد لله الذي جعل للعسر يسرين يبو يا تبت ga Allah wanda ya sa matsanani dai sauki biyu duk tsanani sauki biyu yake da shi yanzu wannan annobar da aka shiga idan aka tsallake ta to sauki na farko ce sannan sauki na biyu shine ne ladan da za a aka samu ladan da mutum ya samu in ya cika sharɗan da annabi sama ya ambata sabiran muhtasiban yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya zauna bai je ya yada cutar ba kuma yana mai juriya yana mai neman lada to sai ya zama masa ne ya samu al-yusru sani ya samu sauki na biyu ce to so tari idan musiba ta tafi to takan zo ma bawa mai imani da mai da ajallu iwaf wa afdalu ina zuwa ne da mafificin musaye kuma mafi darajar musaye da zai samu wa huwa ruju'uhu ila Allah wannan musayen shine komawar da ya ga Allah ba da an kana sharidan anhu bayan da yi nisa ya ba Allah sai Allah ya jarrabe shi to yanzu ya koma ma Allah وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه sannan kuma yanzu ya zo ya fuskanci Allah bayan da ya nisa da Allah wantsirahu ala babihi ba'da an kana mu'ridan yanzu kuma gashi ya zo kofar Allah ya tsaya da can ya kauda kai ga Allah akwai wani clip da ake ta yadawa yau nake jin cewa Trump shugaban ƙasa America ya gayyato malamai a zuwa yi addu'a malaman addini ko da gaske ne ko ba da gaske bane dai wallahi alamu abubuwa ne dai na zamani da ake yadawa gashi nan hoto na bidiyo na san da yawan masu saurare da masu kallo sun sun ga waɗannan masu mu'amala da wayoyi kusan zai wuya a ce yau ba a tura maka ba sai ka iya samun ma mutum goma mutum ashirin duk sun turo maka ya kai minti uku aka karanta fatiha aka karanta يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أقل قاتهم من ذنبي ko shi ne ko ba shi bane dai wallahu alam a ka'ida ta malaman hadisi ni ba ni da hanyar da zan tabbatar da wannan labarin a yanzu in ce labari ne makabuli ko ba makabuli bane to a kaddara shi ne Tom kalli yadda Tom yake yadda ka ji sunan nashi Tom to Tom din ne amma ga shi ya koma yanzu ya yadda cewa a koma ma Allah madaukakin sarki har su congress da white house sun haɗu an yi joint meeting an zo a ce a koma ma Allah madaukakin sarki dama an ce kwanaki ma yi bayani ya ce a yi addu'a a koma ga Allah to abinda ake bukata kenan yanzu nan muna son su zama su sun koma ma Allah koma ta hakika ita ce su watsi da kafirci da zalunci su musulunta muna musu wannan fata a matsayin su na 'yan adam muna musu wannan fata kuma ba karamin farin ciki musulunci zai yi da su ba ba karamin kuma nasara ba ce a ce musulmai su marabce su a matsayin sun musulunta to musulmi shi kuma shi ne ya fi cancantan ya samu wannan ya koma ga Allah murgusi bayan da ya ba Allah ya zo kusa da Allah bayan da ya nisa da Allah ya zo kofar ɗaki kofar kofar bakin kofar Allah maɗaukacin sarki bayan da ya ce ba ruwan shi da Allah maɗaukacin sarki wannan magana ta malam ibn qayyim tana da daɗi kuma tana da tsawo wannan mun fara karanta wani abu daga ciki in Allah ya kai mu karatu na gaba da izinin Allah maɗaukacin sarki za mu tashi daga nan domin mu ci gaba da tunatar da junanmu wannan hali da muke ciki a yi haƙuri da yadda bayanan suke zuwa dama mun faɗi cewa kila za su yi tsawo kila wani zai ce an yi ma muhadarar taken cewa hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibu a ina jin tun a yanzu ma mun fara cin gajiyar su ɗin tun daga shi ana ta fitowa da waɗannan bayanai muna roƙon Allah ya ƙara mana gudunmuwa Allah mu da kuke yayi mana wannan damuwa da muke ciki Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya ba mu ikon tuba zuwa gare shi kuma ya karɓi tuban namu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah